بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mune wa ‘yan uwa baki ɗaya wato barka da isowa wannan wuri wannan babban masallaci ya haƙuri ban san sunan masallacin ba masjidu abdullah shagali na amma masallacin mala abdullahi shagali allah ya kara wa masallacin albarka da da kuma mu al'umman wannan yanki na nan ba marmara ba ne kuma ko? to tsugigi al'umman wannan wuri mutanen tsugigi ubangiji allah madaukakin sarki ya kara mana albarka a cikin rayuwarmu babu shakka ina mai matuƙar farin ciki da saduwa da mu a daidai wannan lokaci wato a daren litinin kenan muka shiga a yanzu wanda ya yi daidai da daren sha biyar kenan ga watan safar hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga maka zuwa madina shekara 1441 wanda ya dace da sha uku ga watan goma shekarar bature 2019 ba don komai ba sai dan mu zo mu ainihin wato taya ɗaya daga cikin ɗan uwanmu da Allah ya mishi karuwa na aure mu taya shi murna kuma mu yi wa juna nasiha kamar yadda tsarin addinin musulunci kowanne mu kamar yadda muka sani addini nasiha ce haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addinun nasiha a cikin hadisin al-Imam bukhari da sauran malamai sahabbai suka ce wa manzo Allah yaya addini zai zama nasiha annabi ya ce nasiha ce ga Allah nasiha ce ga ainihin wato manzannin Allah ga littattafan Allah ga mala'iku da ainihin wato sauran al'umman musulmi baki ɗaya da shugabanninsu. To sakamakon haka shine dalilin da ya sabbaba wannan haduwa namu muna roƙon Allah maɗaukacin sarki da sanya mana albarka a wannan haduwa wannan aure da aka yi ubangiji Allah ya sanya mana albarka a cikin shi babu shakka a kamar yadda muka sani a koda yaushe ita nasiha tana fa'idantar da tunasarwa ne. Duk abin da aka ce wa tunasarwa kuwa yana amfana duk mai imani. Kamar da Allah maɗaukakin sarki yake faɗi a cikin Alƙur'ani, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'mini. Wato tunasarwa yana amfana da wanda yake da imani Allah ya sanya mu daga cikin su. Insha Allah duk da cewa muna ba da uzuri na ɗan jinkiri da muka samu za mu ainihin wato takaita wannan jawabi ko kuma nasihar namu in Allah ya yarda a cikin 'yan lokaci da suka rage bana ba za mu tsawaita ba insha Allah sannan za mu ja hankalinmu ne game da munasaban abin da ya tara mu menene mahangan shari'a game da hikimar karuwar yin aure dukanmu kowa ya san idan aka ce aure wato wani irin haɗuwa ne ya sabbabu tsakanin wasu al'umma wanda a da can wato ba tare suke ba yanzu za a zo a yi wani irin rayuwa na tarayya wanda ake fatan in Allah maɗaukakin sarki ya so ya zama shi ne rayuwar da za a yi mutuwa ka raba har a zo alaikum salam wa tal ahlan bikum shaykh har a zo a ainihin wato samu zira'a a samu 'ya'ya, a samu jikoki kai karshen ta ma me yiwa sanadiyan wannan auren za a zo a samar da wasu al'umma da idan aka tashi ainihin wato kiransu da sunan waɗannan ma'auratan za a ishara da su sai a ce waɗannan mutanen gidan wane ne wane ɗin nan ai a da bai san wance ɗin ba amma Allah ya kaddara haduwansu suka zo suka yi wato yi zaman tarayya suka ci gaba da rayuwa a haka har Allah ya kaddara abin da ya kaddara a tsakaninsu to za mu zo mu ji menene kaɗan daga cikin hikimomin da shari'ar musulunci ta tsara na yin wannan aure ko karuwa na aure da muke ambata a mu ɗan yi mana tariya kaɗan game da ainihin asalin halittar ɗan adam kowannen mu mun san halittar ɗan adam ya samo asali ne daga ainihin wato kakanmu wanda ake cewa adam ɗin shi yasa ake cewa ɗan adam ɗin ɗan adam ina fatan jama'an gane annabi adam shine ainihin wato halittar farko da Allah ya halitta na irin wannan jinsin al'umma Allah ya halicce shi da ainihin wato laka da ainihin wato sauran nau'ukan ƙasa kamar yadda tarihi ya ainihin wato a shahara akan wannan sannan Allah madaukakin sarki kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar shi ya kera halittar annabi Adam da ainihin wato hannun shi a cikin hadisi al-Imam Qudusi babban malami al-Imam Ibn Kuzaima ya fitar da waɗannan hadisai a cikin littafin shi Kitabu Tauhid insha Allah Allah ya halitta annabi Adam a bisa suran yadda annabi Adam yake shi bai yi rayuwa irin wannan namu ba wanda za a yi wani lokaci a ɗauki cikin shi sannan a haife shi ya fara girma a hankali har ya girma ba irin wannan rayuwar annabi adam ya yi ba Allah ya kera halittar shi ne a yadda yake a haka ake kera shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta shi a cikin hadisin al-Imam al-Bukhari yace quluhu sittuna zira tsawon annabi adam haka idan ya tsaya a tsaye zira'i ne 60 kaga wace maganar falwaya ina fatan jama'a an gane ma'ana zira'i sittin haka da zaka rinka aje daga gwiwan hannunka zuwa kan babban yatsan nan naka idan ka gwada ɗaya biyu uku hudu goma ashirin talatin hamsin sittin jama'a tsawon annabi adam kenan sannan faɗin shi ma'ana buɗewan shi haka annabi ya ce arba'una zira zira'i arba'in ne kaga ko bangon masallacin nan fa sai a hankali ina fatan jama'a an gane to haka Allah ya kera halittar annabi Adam alaihi salatu wassalam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to daga wannan lokacin halittar dan adam bai gushe ba yana samun nakasa wato ana yin kasa ana yin kasa har duniya ta nade kuma haka za a ci gaba shi yasa idan kuka duba ma da kyau iyayenmu da kakanninmu waɗanda suke dattawa in suka gwada irin al'umman da suke gani a yanzu da yadda iyayenmu da kakanninmu suke za ku ga akwai bambancin ginin halitta to haka ginin halittan zai rinka yin kasa yana kasa har Allah madaukakin sarki ya zo ya gaje duniyan baki daya Allah ka sa mu cika da imani to a lokacin da Allah ya gama halittar annabi Adam sai Allah ya kaddari ya je ya yi rayuwa a cikin farfajiyar gidan aljanna to a cikin wannan rayuwa da yake yi duk da duk wani abin jin daɗi da wani abin bukata don aka yi maganar aljanna an kai ƙarshe ke shi yasa annabi da ya sifanta mana aljanna yake cewa inna fil janna ma la ainur ra'at a cikin aljanna akwai abin da ido bai taba gani ba wala udhunun sami'at kunni bai taba jin labarin wannan abin ba wala khatara ala qalbi bashari kai ko zuciyar dan adam bai taba hasaso shi ba wannan sai mun je aljanna za mu ga waɗannan abubuwa Allah ya kai mu lafiya da haka kada wanda ya tambaya ku bari sai mun je can a can sai kai tambaya ina fatan jama'a mun gani Allah ka sa mu dace to annabi Adam ku duba duk da waɗannan abubuwan alatu da jin daɗi da ni'ima da yake a cikin aljanna malamai suka ce sai rayuwan ya mishi kunci ku duba fa jama'a halittar Allah wanda Allah ya halice shi da hannun shi sannan aka sa shi a wuri mafi ɗaukaka da daraja shine cikin gidan aljanna amma duk da haka sai da wurin ya yi mishi kunci saboda mai jama'a saboda rayuwan kadaici ne dan haka bai samu natsuwa ba har sai da Allah ya halicci nana Hawwa'u daga ƙashin haƙarƙarin shi kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ba mu labari ko da aka halitti na na hawa ita kuma sai ta zo a jinsin ya mace shi annabi adam yana a halittan shi a jinsin ɗa namiji to daga nan sai Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddari rayuwan tarayya tsakanin annabi adam da hawa'u sai fa a wannan lokacin ya ɗan fara samun natsuwa a cikin gidan aljanna ne kaga kenan wannan ya nuna shi tun farkon halitta Allah ya tsara rayuwar wato da namiji ba zai zan cikakken rayuwa ba har sai ya samu ainihin wato wadda za ta taya shi wannan rayuwa ko kuma wannan zama ita ce ya mace ashe kaga aure da muke gani abu ne wanda yake da asali a tarihin halittar nan adam jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to ba yanzu ba wai za mu tsawaita bayani ne game da tarihin annabi adam ba kaɗai abin da muke son mu ji dama shine yadda Allah ya kaddari irin wannan rayuwa na tarayya to haka rayuwan ya ci gaba suka rinka hayayyafa za mu zo mu ji a cikin waɗannan bayanai daga cikin hikimar wato yin aure da shari'ar musulunci ta tsara shine a ci gaba da samun wanzuwa na wannan jinsi na ɗan adam dan duk inda aka je aka ce an daɗe al'amarin aure a tsakanin al'umma to wannan al'umman ka ba su lokaci kaɗan za a neme su a rasa saboda ba za a ci gaba da samun ‘ya'ya ba wannan na daga cikin tarihin da malamai suka kawo idan ka karanta ainihin wato a tarihin al'imamul bagawi a cikin tafsirin shi da ya zo ayan sura da Allah yake ba da labarin annabi Nuh da annabi yake annabi nuhu yake addu'a cewa rabbi la tazar 'ala al-ardi min al-kafirin dayyara innaka in tazarhum yudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara al-imam al-bagawi ya kawo wato maganganu wanda asalin su suna na a cikin littafin al-imam ibn kathir ne na tarihin shi al-bidaya wan nihaya ya kawo cewa da Allah ya karba addu'an da annabi nuhu yayi cewa za a halaka su gaba daya sai da aka ɗau tsawon shekara arba'in matansu suka daina haihuwa shekara arba'in kaga wannan an samu kusan rabin ƙarni kenan an daina haihuwa to me a wannan lokacin me kake tunani ko da ɗan autan da aka haifa shekara arba'in an shi ma ya zama dattijo ko an fahimta ko da haka haka haihuwa ya yanke a tsakaninku saboda ne saboda Allah na nufin ya share waɗannan al'umma gaba ɗaya so me yasa na kawo wannan shine duk al'umman da aka samu suka yanke al'amarin auratayya a tsakanin su to nan da lokaci kadan al'umman za su kare kuma an fahimci wannan da kyau ko dan haka daga cikin hikiman aure akwai wanzuwa na ainihin wato wannan jinsi na dan adam a a a cikin wannan duniya har zuwa sadda Allah ya kaddari duniyan zai rayu Allah madaukakin sarki ya sa mu dace to kamar yadda na ambata za mu ainihin wato ɗan tattaito mana ne tare da dama makalan da na kawo ba yawa gare shi ba amma shi ɗin ma za mu yi ƙoƙari mu taƙaita shi in Allah ya sa za mu yi ainihin wato shigar da shi a cikin wannan karatu. Wannan makala yake cewa min hikmati zawaj fil islam daga cikin hikimar yin aure a musulunci mu sani cewa khalaqa Allahu azza wa jalla min kulli shay'in zawjayn Allah madaukakin sarki a duk abin da ya halitta sai Allah ya maishe su jinsi biyu komai jama'a haka Allah madaukakin sarki ya tsara rayuwar dan haka a cikin tsirrai ne a cikin dabbobi ne a cikin mutane ne a cikin kayan amfani ne komai Allah ya tsara biyu ne jama'a dubi takalmi da kake sawa akwai kafar dama akwai kafar hagu da mutum zai je ya siyo takalma masu kyau sabbi a kasuwa amma dukansu dama ya za a ganshi yana tafiya wani ma sai ce malam lafiya kuwa ko dai wannan damunan ya ya taba ka ne ina fata an gane sai ku ga abin bai yi ba saboda ne bai hada zaujenin takalma ba dan haka abin ba zai mai kyau ba jama'a an fahimci wannan da kyau ko haka idan ka je ka ga bishiyoyi bishiyan mangwaron nan da kake gani akwai namijin akwai na mace da haka namijin zaka ga haka yake wanzuwa titir sai dai ya yi fure ya kakkaɓe amma ba zai yi 'ya'ya ba ta macen fa ita kuma ita za ta rinka yin wato yin ƴaƴa lokaci bayan lokaci sannan kuma daga cikin wani hikima na Allah malaman da suke karanta ilimin kimiyya na tsirrai suka ce ita wannan bishiya da take mace na gwanda ne na dabino ne mangwara ne da makamantansu su ma din ba sa iya fitar da ƴaƴa har sai wannan kakkaɗi da yake faɗowa daga cikin mazajen bishiyoyin iska ya ɗauko shi ya zo ya ɗora shi akan ainihin wato wannan bishiyar sannan suke haɗawa fa kafin su fita da 'ya'ya tabarakallahu ahsanul khaliqin jama'a muna gane wannan da ke ko to haka a cikin dabbobi su ma Allah ya yi su kowane irin nau'in dabba jinsi biyu ne akwai namiji akwai na mace hatta sauro wannan jama'a jinsi biyu ne wani abun mamaki idan ka je kana karatu game da wato rayuwar sauro kadai wallahi ya ishe ka ka girmama al'amarin Allah malaman kimiyya suka ce sauran nan da kake gani da namiji ne da mace kuma namijin sauro baya cizo wannan cizo da kuka ga sauro ke yi kake bugawa din nan ko baya yi macen ne take yin cizo amma kun san wani abun sha'awa kafin macen sauro ta zo ta yi cizo sai an yi wato namijin ya je ya yi mata sharan fage ya yake yi shi wannan namijin suka ce shi ne mai wannan ƙarar don haka idan ya zo ya samu inda ta macen za ta samu abincin da za ta ci ta je ta yi rayuwa yadda za ta shayar da 'ya'yanta har ta haife su ta yi abin nan shi ne sai shi ya fara zuwa tukune ita wannan kukan a kunnenka a daidai sanda kake buge shi ita kuma macen sai ta samu wuri mai lafiya a cikin ka sai ta ci sarki ya tabbata ga Allah jama'a mun gane wannan da ke ko a shahid shine Allah ya halicci komai zaujaini namiji da mace kaga tunda Allah ya abubuwa bibi din nan namiji da mace ko kenan akwai wani alaka tsakanin su ke ina fatan jama'a an gane sannan malam yace wa khalaqa dhakara wal unsa sai Allah ya halicci namiji da mace thumma allafa fihi baina qalbayni sai kuma Allah ya damfara tsakanin zukatan guda biyu duk inda da namiji yake to akwai wani irin bukatuwa da yake da shi a jikin ya mace wanda duk yadda za a tara mishi mazaje ba zai samu irin wannan bukatu ba dole sai a jikin ya mace so alaka ne tsakanin zuciyar guda biyu wa qarraba baina ba'idaini sai Allah madaukakin sarki ya kaddara hakan ya zama sanadiyan da ake samun kusancin abubuwa guda biyu da suke da nisa a da dubi yadda al'amarin aure yake kusanta al'umma sai ka zo ka ga an yi wani irin zama ba a taɓa sanin za a ainihin wato haɗa alaƙa da wasu gida ba kwatsam sai ka ji al'amarin aure ya haɗa sai ka ga an samu ainihin wato surukuntaka a tsakani shi kenan sai ka ga kuma an haɗe an zama ɗaya amma da fa ƙila ba daga gari ɗaya aka zo ba wannan ya zo ƙila daga kano waɗannan sun zo ƙila daga katsina amma sai ka ga shi kenan an zama yan uwan juna waɗannan yan kano suna zuwa har katsina a je a gaida dangi da yan uwa waɗannan yan katsina su je har kano haka ne yake sabbaba irin waɗannan zumuntan shine auratayya jama'a mun gano wannan da ko har al'amarin takan kaiwa wani lokacin har a samu ya kasance tsakanin yarukan ma da ba ɗaya ba waɗannan suna fulani waɗannan suna hausawa al'amarin aure sai ya hana shikenan sai kaga an samu hausa fulani ina fatan jama'a an gani mafi yawanci sai kaga a haka ake in aka bi katin katin katin waɗannan sai a ga iyayensu fulani ne ta nan kuma sai a ga hausawa ne in aka bi waɗannan sai a ga yarbawa ne in aka bi waɗannan sai a ga nufawa ne amma kuma gashi an zuwa zama ɗaya wannan duk daga cikin hikimar auratayya ɗin ke jama'a mun gane wannan da ke ko to yakan kusantar da abubuwa guda biyu da suke da nisa da juna malam yake cewa bi tariqin shar'iyyin to sai dai wannan abu baya zamowa halal sai an bi ta hanyar da shari'a ta tsara bambancin mutane da dabbobin ke na jama'a ma'ana auren kuma ba za a yi shi kawai yadda irin dabba in ya ga dabba yar wata kawai zai je fara barbaranta yana neman ya ainihin wato yi jima'i da ita ba su mutane in aka yi sai shari'a ta ce to ga matakai ga matakai a je a ainihin wato da izini in an ba da izini ya je ya ganta su ainihin wato a gamsu da juna su amince sannan a je a kirawo waɗannan dangi a kirawo waɗannan a nemi yan uwa da abokan arziki a zo a taru a yi shaida kowa ya tabbatar da cewa wance an ɗaura mata aure da wani don haka aka gansu gobe tare ba wanda zai ji wani abu a zuciyar shi jama'a ana fahimta wannan da kyau ko to kaga duk wannan yana nuna cewa ashe lallai shari'ar musulunci ta yi mana kyakkyawar tanaji a bisa irin abin da za mu rayu kuma mu gudana a kan shi da haka malam sai yake cewa bi tariqin shar'iyyin halalin ala kitabillahi ta'ala wa ala sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayan wannan sai malam yace wazawaju fitra yamilu ilaiha kullu sawiyyin wa huwa min hadi al-anbiya wal mursalin shi auren nan kuma jama'a dabi'a ce na dan adam in har Allah ya kaddara mutum yana da lafiya to yana bukatar aure babu wanda zai ce wai saboda tsaban kimanin shi ko tsaban tsoron Allah shi shi ba ma ya bukatar aure ƙarya ne munafunci ne ina fata an gane ku je ku bibiyi waɗanda suke addinin kiristanci a ciki suka ce wai su suna yin wani irin a bangare ne na kiristanci da babu aure su ne irin waɗanda za ka ga suna yawo ba takalma din nan suna sa kayan mata mazajensu an bayyanta ko amma je ka ji irin rahotanni da ake badawa na zinace-zinace da ake kama su suna yi saboda ba zai yi kai ka ainihin wato ka ka kai kai kai avoiding abin da yake nature ba ɗabi'a ce fitra ce haka Allah ya halicci ɗan adam sai dai ko in mutum ba lafiya to wannan abu ne daban amma da lafiyanka kana bukata aure to wannan kuma ya kai wasu al'umma suka fara yin wani abu da ake kira rubaniya annabi ya ce babu wannan a musulunci wai shi ne mutum ya ce saboda tsabon tsoron Allah wai shi ba ma ya bukatan aure ƙarya ne jama'a ƙarya ne an samu waɗanda suka rinka yin haka da sunan addini ko da sunan shehuntaka amma su ma suka je suna ta zinace zinace da 'ya'yan jama'a sai a fake da cewa wai za a yi mata addu'a ne amma addu'a sai tsakan dare ake karɓar addu'a kaji ina fata an bayyana daga jin wannan kai ka san ta asabi Allah ya kiyaye dan haka in kana batun imani ne jama'a akwai wanda ya kai manzan Allah imani amma manzan Allah ya aure za mu zo mu ji yanzu ɗin nan an taɓa samun wasu matasa su ma haka suka zo gidan manzan Allah suka tambayi matan manzan Allah yaya labarin ibadojin annabi ne da aka ba su labari sai suka raina su abin da suke yi wani ya ce in har manzan Allah ga yadda yake ibada to ni ko daga yau zan zauna ba aure saboda in ma na yi aure zai takura ni daga ibada da annabi ya zo ya ji labari annabi ya yi mai sainin akan abin da ya ce sai annabi ya ce a'a wallahi na fi ku jin tsoron Allah ana atqakum billah na fi ku jin tsoron Allah amma duk da haka atazawwajun nisa ina auren mata na na halal na shari'a da haka fa man raghiba an sunnati falaysa minni duk wanda yace zai kauda kai daga sunnata ba ba ni tare da shi annabi yace la rubana fil islam babu irin wannan rubaniyanci a musulunci jama'a jama'a an gane wannan da ke ko don haka mana yake cewa in har mutum yana da lafiya kuma yana bin tafarkin annabawa da manzanni to yana bukatar aure haka Allah ya sifanta annabawan shi Allah ya ce wa ja'alna lahum azwajan wa zurriya mun sanya musu matan su na halal na aure da kuma ainihin wato zira'a wanda ba a samun irin wannan zira'a sai ta hanyar aure qala Allah ta'ala ku ji abin da Allah madaukakin sarki yake cewa wa laqad arsalna rusulan min qablik hakika mun aika da manzanni kafin kai waja'alna lahum azwajan wa zurriya muka sanya musu matan su na aure na halal kuma muka samar musu da zuri'a masu amfani karkashin haka wa ma kana li rasulin an ya'ti bi ayatin illa bi idnillah dan haka babu wani manzo na Allah da ya isa ya zo da wani magana ko wani aya daga Allah sai da izinin Allah sai Allah ya ce li kulli ajalin kitabi kowane abu Allah ya tsara yadda zai rayu komai na da iyakan shi wa qala ta'ala a wani wajen Allah madaukakin sarki yake cewa ama wallahi wa qala manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisin al-Imam Bukhari da Muslim annabi yace na rantse muku da Allah inni la akhshakum lillah na fi ku jin tsoron Allah wa atqakum lahu kuma na fi ku tsantseni da kiyaye dokokin Allah amma duk da haka lakin ne a su mu ni akwai ranakun da nake azumi akwai ranakun da bana azumi za mu zo mu ji yanzu kamar yadda muka bada wancan labari ɗaya daga cikin su ne ya ce to shi kullum azumi ma zai rinka yi shi na annabi ya ce a ni din ma da na fi ku jin tsoron Allah wata rana ina yi akwai ranakun da kuma nakan hutawa wa usalli wa arqudu annabi ya ce wani lokacin ina tashi cikin dare in yi sallah yi wa Allah ibada wani lokacin kuma in kwanta in huta ne bacci shi ma wani ne daga cikin su yayin rantsuwa da Allah yace shi ko daga yau ba sauran bacci sallah zai kai har yau saboda yana ganin in har annabi na yin haka ni ya kamata in yi sama da haka saboda shi bai da garanti amma annabi ya nuna mai kuskure ne wannan tunani jama'a an gane wannan da ke ko sannan sai annabi daga ƙarshe ce wa tazawwajun nisa kuma ina auren mata na halal na sunna na shari'a faman raghiba an sunnati falaysa minni duk wanda ya kauda kai daga sunnata to ba shi tare da ni kaga wannan yake nuna shi wanda zai zo ya ce wai saboda tsaban walitaka shi ba ma zai yi aure ba ya nuna walitakan shi na shedan ne ba na Allah bane dan annabin da Allah ya aiko kun ji ya ce aure sunnan shi ce kuma duk wanda ya kauda kai ba shi tare da shi zama an gane wannan da kyau ko gashi a gurgure mala yake cewa wazawaju nida'ul fitra faman tarakahu khalafa fitratallahi fahalaka dan haka aure din nan da muke gani marriage is a call of nature bukatuwa na ɗabi'an ɗan adam ya hukunta shi shi yasa zaka ga har yara idan suka fara tasawa akwai wani lokaci da suke kaiwa a rayuwarsu wanda zaka ga kawai sai ya fara wani irin nuna wasu abubuwa na nuna cewa kawai shi fa aure yake so fa ina fata an gane teenagers kenan ko shine zaka ji har ake musu take cewa yana tashan balaga ma'ana ɗabi'an shi ne kawai ya kawo wannan lokaci ina fata an gane dan haka duk wanda yace zai bar wannan ɗabi'an to zai hallaka shi yasa irin waɗannan shegunan da muke ishara akwai waɗanda suka yi wa kansu irin wannan alwashi amma da wannan ainihin wato buƙatuwa na jima'i ya taso su gaba kawai sai aka rinka kama su da dabbobi jama'a wallahi da dabbobi akwai shayin da aka taba kama shi da jaka yana ta zurmuka zakarin shi a cikin farjin jaka da aka zo aka gan shi kuma sai kuma ya musu dabara wai ai wannan cikin ilimi ne na hakika ba za ku gane ba ai ko ba za mu gane ba koko jama'a yayi auren shi kawai ya zauna lafiya yana son ya nuna wai shi na Allah ne na musamman yake yin aure to ƙarshe kun ga ya je ya hallaka kanshi Allah ka tsare mana imanin da haka mala yake cewa mutum zai hallaka in ya bar wato abin da yake ɗabi'a na ɗan adam sai ya jawo ayan da yake goyon bayan wannan magana cewa fitratallahi allati fatara nasi alaiha ɗabi'u da Allah ya kaddari halittar mutane zai wanzu a kanshi to la tabdila li khalqillah ba wanda zai iya canza wannan ɗabi'a ba zai taɓa yiwuwa ba hatta waɗanda suke ƙoƙarin halasta auren jinsi a ainihin wato duniyan kafirci a yau su da kansu idan kuka je kuka same su wannan abu da suke ainihin wato halatta wa kansu baya biyan musu bukatan dai abin da suke nema shi yasa masu luwaki zaka ga ba sa samun gamsuwa da suke nema wannan suna yi ne kawai saboda wani jarabta da suka samu kansa haka mata masu maɗigo su ma ba sa samun abin da suke nema shi ma jarabta ne kawai wanda Allah yake ɗaura musu amma dai a samu wannan abin da yake ɗabi'a na neta to ba za ka iya gamsar da shi ba sai an samu auratayya irin wanda yake tsakanin jinsin namiji da kuma ya mace dan haka Allah ya ce la tabdila li khalqillah ba za ka taɓa iya canza halittar Allah ba zalika dinul qayyim wannan shine addinin Allah mai kakkiya walakin aktharan nasi la ya'lamu sai dai mafi yawan jama'a ba su san wannan ba dan haka mala yace fa zawaju istijabatu lin nida'illahi ta'ala aure din nan jama'a duk wanda ya yi shi to ya amsa kiran Allah ne kaga daga cikin haka zaka gane shi aure to shi ma fa ibada ne fa ba al'ada bane shi yasa in zaka yi aure to ka tabbatar da cewa ka san dokokin da Allah ya tanada na yin wato zaman aure dan yana daga cikin matsaloli da muke fama da su kuma a yau shine matasa da suke yin auratayya ko mata da suke sha'awar a aurar da su da damansu kuma ba su san menene abin da wato ake bukata a zamantakewar auren ba shi yasa kuke ganin wasu auratayyan ba sa ainihin wato kaiwa ko ina da an yi shi cikin yan kwanaki sai ka ji an yi rigima an yi saki to kaga kuma wannan ba shine asalin hikiman yin auren ba ba amma me yake kai ga haka na ɗaya dai babu shakka akwai jahilci da yake da matasanmu da 'yan matanmu ke fama da su wannan jahilci idan suka je suka yi auren a kan shi sai ta bayyana sai su kasa an yi wato haƙuri da juna sakamakon haka sai ka ji an yi aure ba ya wata uku ba aure ya lalace Allah ya kiyaye dan haka malam yake cewa amsa kiran Allah ne yin aure dan haka aure jama'a shari'a ne kuma ibada ne duk wanda zai yi shi kamar yadda sai ka koyi sallah sannan zaka yi sallah da Allah zai karba ko to haka zaka je ka koyi dokokin aure ka san haƙƙoƙin da suka ratayu akan ma'aurata haƙƙin da yake akan miji ga matar shi haƙƙin da yake akan mata ga ainihin wato mijinta jama'a mun gane wannan da ke ko faɗin Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani da Allah yake cewa wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum ku aurar da waɗanda suke ainihin wato bayi mazaje naku da kuma nagartattun ainihin wato a mata wato ku ku aurar da 'ya'ya da kuke da su mazaje da mata waɗanda suke ainihin wato salihai ‘ya'ya ne ko ko bayi ne, Allah ya ce in ya kuno fukara, talauci kada ku mai da shi dalili da zai hana ku aurar da waɗanda suka isa yin aure, kuma suke da iya abin da za su iya riƙe kansu da shi. Kada talauci da cewa ai bai gina gida ba, ai ai aikin haya yake, ai ba ma ya da ainihin wato shagon kanshi yana aiki ne ƙarƙashin wani duk wannan kada ya tsaurata ku daga yin aure. Allah ya ce in ya kuno fukara, idan asar da kuka yi musu wannan auren suna a matsayin talakawa ne ba su da hali yughnihimullahu min fadli Allah zai azurta su daga falalan shi wallahu wasi'un alim Allah shine mai ainihin wato wadata mai fadi kuma shine masani da ya san abin da zai faru bayan an yi aure jama'a kowa zai iya bada shaida akan cewa da dama duk wanda kake jin labarin shi cewa ya zama wani attajiri ko wani mai kuɗi kudin yana ainihin wato haɓakuwa ne bayan auren da ya yi dan idan ka duba abin da za ka ga mutane kowa yake sa wa ido kafin a yi aure a yau ɗin nan sai ka ga mutum nawa ne ya taɓa haɗa shi kafin ya aure a ce mutum ne zai yi aure amma bai yi aure ba sai da ya yi gida ya yi mota kuma yake da ainihin wato kuɗi a account ko a shaguna wa ya taɓa yin irin wannan da wahala amma an ka je ka kirga unguwanni yau masu gidaje da motoci da shaguna a kasuwa da kanti da kamfanoni guda nawa ne sai da suka aure suka samu waɗannan abubuwa suna nan ba iyaka da haka arziki na Allah ne ku yi wa Allah biyayya Allah zai arzuta ku jama'a mun gane wannan da kyau ko sai malam yake cewa wazzawaju min a'zami ni'amin lahi ala ibadihi dan haka aure jama'a yana daga cikin ni'imomi mafi girma da Allah yake yi wa bawa wallahi duk wanda Allah ya taimake shi yayi aure to Allah ya rufa mishi asiri duk wanda ya san haka to zai iya bada shaida akan wannan ba kuma wanda zai san haka sai wanda ya aure ina fata an gane dan haka a yan uwa tuzurai ko ko a dan gyara sunan to a ce gwagware shi ma dai ana nan dai ina fata an gane ku yi hakuri ba za ku fahimci wannan maganar ba yanzu cewa aure ni'ima ne kuma rufin asiri ne shi yasa Allah madaukakin sarki ya mai da shi hanya ɗai da ake samun kauna na gaskiya duk inda ƴan mata da samari suke kauna wallahi na ƙarya suke yi ba za ka gane haka ba sai ka je ka ga irin yadda suke harkokin su za ka ga yarinya ce tana cewa tana da samari wani saurayinta ne amma an ka je ka dubi wayanta a cikin wayan sai ta sa mishi sakare sunan shi kenan wai sakare saboda tana amfani da shi ne kawai tana cin kuɗin shi tana biyan bukatunta saboda babu kauna na hakika wannan halin amma wanda aka ce yau an haɗa ku aure to a nan ne inda ake son a nuna kauna kauna na gaskiya jama'a ko mun fahimta sannan akwai as-sa'ada ana samun cin nasara a rayuwa idan mutum ya yi aure musamman idan ka yi auren ne domin ka kare mutuncinka haka annabi yake cewa man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj duk wanda yake da iko da zai yi aure dan ya kare mutuncin shi wallahi ya aure fa innahu aghaddu lilbasar ya fi maka rufin asiri ka rinka rinsa idanka kana da matanka wata wata wata yar iska ce za ta zo ta murguza maka uwa wuta wuce ta kaman ka ta burge ka duk abin da kake tunanin akwai a jikinta akwai a cikin matanka shi yasa wata rana ana zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai sai wata ta zo ta wuce haka kawai annabi sai ya tashi ya shiga gida sahabbai suka jira can da ya fito sai suka ga annabi ya fito yana daga ruwa a kan shi ma'ana har ya ji ya biya bukatar shiga matan shi har ya yi wanka kuma na janaba ya fito sai sahabbai suka yi mai magana irin na dattawa suka ce iya ya manzo Allah annabi ya ce kwarai da gaske ai amfanin auren kenan ko kun gane fasara yawa wanda ya gane ya gane ko dan haka haka ake bukata jama'a ana samun nasara da ɗaukaka wal istikrar war rahma sannan kuma da jin kai a tsakani qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan a cikin suratul rum a inda yake cewa wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja daga cikin ayoyin Allah shine ya halitta daga jikinku matanku shine wancan tarihi da muka fara badawa na halittar Hawwa'u daga cikin Annabi Adam to kai ma duk mace to kaman gaba ce daga jikinka ina fata an gane sai Allah ya ce litaskunu ilaiha to kun ji daga cikin hikiman aure domin ku samu natsuwa tattare da su ka je ka duba duk wanda yake tuzuru fa yanzu kamar yadda muke ko ya hakuri tuzurai muna ta karatu akan ku yau yanzu din nan aka gama karatun nan ko in aka fita masallacin nan bayan sallah sai kaga yana ta miƙa bai san ina za shi ba sai ya fara tunanin zai je dandali ne ko ya koma gida an gama abinci an zuba mai a kwano ko kuma ya zauna ma kawai a kofar masallaci ya ta kallon masu kaiwa da komowa amma mai aure ba sai ka kira cewa jama'a da Allah sai da safe akwai inda zai samu nasuwa kaga hikima kenan daga cikin hikima aure litaskunu ilaiha ku samu inda za ku samu natsuwa sannan Allah ya ce waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma sai kuma Allah ya sanya kauna a tsakaninku sannan kuma da jin kai na'am yana daga cikin abin da ake son wato zamantakewa na aure ya sabbabar na ɗaya ne a tabbatar da akwai kauna kauna na hakika to idan akwai kauna na hakika abin da yake biyo baya shine tausayi da jin kai a ƙarƙashin wannan a matsayinka na mijinta ko na mai gidanta sai kaga kana tausaya mata akan cewa a da fa ba a ƙarƙashin ta ba a ƙarƙashin ta ka take ba da haka tana da yancin ta yi abin da ta so yanzu ba ta da wannan damar sai ta nemi izinin ka ko iya wannan ya ya cancanci a ce kana tausaya mata sai ka rinka tunanin da fa in ta so ta je waje kaza za ta tafi ne kawai kai tsaye ina ma ruwanka da kai amma yau saboda sanadiyan ta aure ka sai ta nemi izinin ka ba daman ta fita sai da izinin ka to wannan yasa kai ma sai ka rinka kiyaye mata mutuncinka kana biyan mata bukatunta daidai gwargwadon halinka kada ka sanya ta cikin rayuwa mai kunci wanda har zai tirsasa ta da ainihin wato rinka yin abubuwan da zai kai ta zuwa ga kutsare maka kuma duk rashin tausayi yake sababa haka amma duk inda aka samu auratayya wanda akwai tausayi a tsakankani to zaka ga ana samun fahimtar juna da zama lafiya babu auren da za a ce ba a samun rashin fahimta babu shi amma idan aka gane cewa auna ne da tausayi a tsakankani sai ka ga akwai wanda za su yi aure shekara da shekaru ba za a taɓa zuwa a musu sulhu ba in suka yi rikicin a tsakaninsu kuma a tsakaninsu din za su yi sulhu ba wanda zai sani zama an gane wannan da kyau ko to wannan ya nuna an san hikiman da yasa aka yi auren kenan Allah ka sa mu dace sannan Allah madaukakin sarki sai yake cewa inna fi dhalika la ayatin li qaumin yatafakkarun wannan dan takaitaccen bayanin ko to akwai abun lura amma ga masu hankali da kuma tunani ba wanda zai iya wannan tunanin sai mai hankali Allah ka sa mu dace dan haka abu na biyu mala yake wazawaju huwa sabilul ifal wahid aure shine kadai hanya ɗaya da Allah ya halasta namiji ya je ya gamsar da sha'awar shi duk wani hanya da mutum zai bi wajen gamsar da sha'awa bai halatta ba kamar yadda Allah madaukakin sarki ke cewa a au ma menene menene ayan ne eh au ma farkon ayan na son tuna ai na'am ma tsawa a cikin suratul mu'minun ko kuma wancan sura na kasa da ake magana akan cewa baya halatta li furujin hafizun jazakumullahu khairan wato bayin Allah nagari masu imani sune waɗanda suke kare farjin su ba sa zinace zinace ba sa zuwa su gamsar da sha'awar su ta hanyar da Allah bai halasta ba sai Allah ya ce illa ala azwajihi sai fa akan matan su kun gani jama'a hanya ɗaya kenan da mutum zai iya gamsar da wannan sha'awar wallahi sai Allah ya ce au ma malakat aymanu ko kuma abinda hannunsu na dama ya mallaka ku yangin su kenan ko sadakun su idan a zamanin da ake da su ina fata an gane to kaga in ba wannan hanyar ba Allah ya ce musuruji hasu suna an rufe kowane irin hanya shi yasa ina matasa masu istimna'i haramun kake aikata an tambaya Imam Shafi'i cewa mutum ne ya kasa yin aure saboda bai da halin da zai rike mace kuma yana buƙatar ya gamsar da sha'awar shi na yin wato jima'i sannan yana tsoron ya je ya zina ya ka ce ba ka ganin ya halatta ya je ya istimna'i na ka ce istimna'i shine mutum ya je ya wasa da al'auran shi azzakari ne ko kuma mace farjinta har ta ainihin wato ji ta fitar da ainihin wato ruwan mani ta samu gamsuwa al-imamu shafi yace wannan haramun duk da an samu wasu malamai da suke ganin wai ya fi sauki da zina ba ma ina sauki abin da yake haramu dukan su laifi ne da haka babu babu wanda yake sauki a cikin jama'a dan duk ba wanda kai da ba za ka samu zunubi ba kaga menene hanya kawai da yafi ma mutum sauki shine ne ya je ya aure kawai shi yasa malam yace az-zawaj huwa al-isma aw huwa sabilul iffa al-wahid shine kadai hanya kai da mutum zai kame kanshi gayi nan ayan a gabanmu Allah ya ce wallazina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin shi yasa duk inda kake da dalibai kaji sun yawaita tambaya game da wannan ko to a sauƙaƙa musu yin aure kawai ma'ana abinda suka samu kansa a ciki shine kaji suke yawan tambaya sai kaji kullum matashi na cewa an riga mata wala ina hukuncin mai azumi bai istimna'i kaji har a azumin ma ba zai hakura ba Allah ya kiyaye. Bala yace idan to idan ka fahimci wannan az-zawaju huwa al-isma lish-shabab wash-shabat. Aure shine kadai wato garkuwa ga duk wasu matasa maza ne ko ko mata. Min al-inhiraf wal fitan daga duk wani abin da zai kai su zuwa ga karkata da waɗannan abubuwa na fitintinu da ake fama da su a yau. jama'a ku je ku duba yadda matasanmu yau suka lalace saboda suna ainihin wato kallace-kallacen al'aura da tsaranci gaba ɗaya al'ummar musamman saboda sanadiyar zuwan waɗannan wayoyi na hannu abubuwan tsaraici yanzu ya riga ya buɗe ko ina jama'a wallahi za ka yi mamaki jama'a a makarantun firamare ake samun yaran firamare ba wai su ma har sun san hoton tsaraici suna kallon namiji ne da mace wance sun yi tsirara suna jima'i ko suna wani fasikanci sai ka ga yara ƙanana da wayoyin hannun nan shi yasa wallahi iyaye akwai aiki a kan wannan mas'uliyya ce wanda sai Allah ya tambaye ku ranar tashin kiyama kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kowannen ku makiwaci ne kuma wallahi sai Allah ya muku tambaya akan abin da kuke kiwo iyaye nawa ne yau ba su san waɗanne irin wayoyi ne 'ya'yan suke amfani da shi ba sannan 'ya'yan su ma musamman wanda ya san yana da uba mai sa ido ko tana da uwa wacce take kulawa da abin da take kaiwa da komowa sai kaga suna fito da wasu dabarbaru sai su rinka sawa akan memory in suka dawo gida sai su cire memory su je su koye shi to kai uba wallahi sai ka san duk wannan tactics din na yara ka rinka musu zuwan bagadatar ba zato ba tsammani ya je aikin shi zai kwanta kawai sai ya ji bam ka faɗo me a hannunka kake kallo sai ya ce waya na ne sai ka ce mu kuma shi ne sai ka duba ka gani yake kallo wajibi ne sai an sa ido akan tarbiyyar yayan nan wallahi abin da yake lalata mana al'umma mu kenan kuma kakka raba ɗaya biyu wannan na daga cikin dalilan da suke sabbaban mana irin waɗannan fitintinu da muka rasa gane menene maganin ta a yau idan an toshe kafan wannan sai wata ta ballo idan an toshe wannan sai wannan ta kunno kai kowa ba shi cikin natsuwa yanzu kowa na cikin wahala da yunwa da matsaloli zalika bima kasabat aydikum wa anna allaha laysa bizallami lil abid wallahi abinda muka yi ne da hannayen mu Allah ba azalimi bane da haka jama'a mu ji tsoron Allah mu gyara kai ma matashi da kake ji na idan ka samu kanka a wannan fitina ka ji tsoron Allah ka daina da gari ko da mahaifinka bai ganin ka ka tuna ai Allah na ganin ka ala ya'lamu ma fi samawati a menin man khalaqa Allah bai fi mu sana bai fi mu sana abin da ya halatta bane ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur Allah ya san abin da idanunmu suke ha'incin su ya san abin da muke koyawa a zakatanmu dan haka dukkan mu ji tsoron Allah ya zama kana da ainihin wato yaƙini da garantin cewa da Allah zai kashe ni yanzu waya na fa zai koma hannun wani ne to ba na shakkan ya ga duk abin da ke cikin waya mutum nawa zai iya yin wannan a yau mutum nawa ne zai iya amincewa wayan shi yau ta kwana a hannun limamin masallacinsu cewa liman ga waya na kaje ka duba komai ina da garantin abin da ke ciki masallatai nawa ne in aka rufe aka ce an yi da sallah a ce kowa za a binciki wayan shi in ya yadda ya mike wallahi wasu sai dai su kwana a masallacin dan ya sa abin da ke ciki bai kamata kowa ya gani ba to al ismu ma haka fi nafsika wa karita an yasali'a alayhi nas kama wannan shine laifi abin da yake kokonto a zuciyanka kuma baka son kowa ya ganka in kana yi da haka sai kaga matasa yanzu maza da mata sai su je su laɗe a wani lungu sai ya ta kallon waya ina kallon tsaraici ne to maganin waɗannan abubuwan jama'a shine sai an sauƙaƙa al'amarin aure wallahi wallahi sai an sauƙaƙa shi abin takaici muna rayuwa ne a irin wani zamani da a yanzu kamar yadda suke sifantawa zina ta fi aure sauki amma a zamun nan farko zina ta fi ainihin wato tsanani fiye da aure shi yasa ba a iya yin zina a wannan lokacin sai dai a yi aure amma yanzu matashi da ɗari biyar ɗin shi zai iya zuwa ya lalata duk yarinyar da yake sai ya lalata ita ma da yake kwaɗayi ya ce za a zuba mata wani ƙwaya ne kawai a cikin lakasera kawai sai a bata tana sha shi kenan bata san ina take ba kuma sai abin da kuma ya faru a ranar a ranakun da ake shagulgulan bukukuwan sallah labarai guda nawa ne ake ji cewa an yi wa yarinya kaza fyaɗe a anguwa kaza ma an yi wa wance a anguwa kaza ma an yi wa wance kaga ana ta zuwa wai za a je a yi jaji me yasa ba a ɗau matakai ba kafin wannan lokacin muna rayuwa sai ka ce ba musulmai ba jama'a muna rayuwa sai ka ce arnan kudancin ƙasar nan su ne ba su da mutunci su ne ba su da addini jama'a amma mu masu addini masu mutunci da dattawa a cikin al'ummarmu masu faɗa aji ga malamai ga limamai ga matsana ga mahaddata alkur'ani al'ummar mu kuma wadawo lalace saboda ne saboda an tsananta al'amarin aure ku gane cewa hikiman da ke cikin aure jama'a shine domin ya ɗauke irin waɗannan fasadi da yake yaduwa a cikin al'umma kuma dama alkawarin Allah ne fasadi ba zai yaɗa a cikin al'umma ba a ce sai Allah ya rinka an karɓo musu wasu irin cututtuka wanda ba a san maganin su ka je asibitoci a yau ka je ka ga irin abubuwan da suke treating na diseases da ake samu sakamakon waɗannan abubuwan da lata Allah ubangiji ka tsare mana imani da haka malam ya ci gaba da cewa matasa maza da mata ku gane cewa abin da zai kauda ku daga waɗannan fitintunu wallahi shine aure kawai saboda alaka ne wanda yake da alaka da jinsiya tsakanin namiji da mace to in ba mata ka ba ko bata halatta gare ka ba ko kallo wannan an ce kaka kura mata ido ba haka bane qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahum wa la yubdina zinatahunna illa limululatihim sai dai ga mazajen su kadai yake halatta matar da bata halarta gare ka ba aka ce kaka kora mata ido dan kai yanka kai aka ta ka aikata haramu amma matar ka fa ka je ka tasa ta a gaba tun daga safi har dare ku ne kawai za ku kwana da yunwa tun da baka bari ta je ta yi girki ba ko amma matar ka ne ta halarta ko mun gane jama'a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin al-Imam al-Bukhari da Muslim shi yasa yake cewa ya ma'ashara shabab ya ku taron matasa man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj duk wanda yake da iko yake da ƙarfi na ainihin wato mazantaka shine alba'a yana iya ɗaukar nauyin mace kuma yana iya gamsar da ita to annabi yace yayi aure shine kawai matakin da yake gaban shi saboda ne fa innahu aghaddu lil basar ya fi mai sauki ya rinsa idanun shi wa ahsan lil farj kuma shine kariya ga al'auran shi ba zai je yana zinace zinace ba jama'a mun gane wannan ke ko sai annabi ce wa man lam yastati amma akwai wanda yana da wato wannan karfi na gamsar da saduwa ko mace amma kuma bai da halin da zai rike ta misali ba shi da ainihin wato katamamman ma inda zai zai ajiye ta idan aka yawo ila dama shi yana kwana ne ma da abokan shi su dan raba shi a ɗakin su kaga in yace zai aure ina zai ajiye ta zai dauko matan ne su ci gaba da rabawa a ɗakin abokan shi haka ba zai yi ba to bai da halin da zai rike macen bai da halin da zai aini wato dauki nauyinta to sai annabi ya ce fa alaihi bisawmi sai ya rinka yin azumi saboda shi azumi fa innahu lahu wija yana ainihin wato zamowa kamar fidiya ne ga namiji wato azumi yakan rage wa mutum karfin sha'awa wannan shine kawai solution da manzon Allah ya bada ga wanda ba zai iya yin aure ba amma kamar yadda muka ambata istimna'i ko kallace-kallacen fina-finan batsa ko hotuna mai nuna al'auran mata da maza wallahi wannan duk haramun ne kuma ba shi ne maganin rashin samun damar yin aure ba maganin rashin yin aure kadai shi ne ainihin wato azumi kuma an gane wannan da kyau ko Allah ka rufa mana asiri har ila yau mana yake cewa ja'ala Allahu zawaj sabilan lil iktisabi al ajri wal matuba minhu aure jama'a hanya ce da Allah madaukakin sarki yake sa mutum ya samu lada Allahu akbar ka duba annabi yace duk abin da ka ciyar da matarka lada za a baka hatta luqmatal lati taj'alu fi fi imra'atik loma wannan da zaka samu na abin da yake halal ba haramun ba kuma ka kawo mata ta ci ta samu abin da jikinta zai gini da shi kuma ta zauna lafiya sai an baka ladan shi sannan at-tabassumu fi wajhi akika murmushi da zaka yi wa matanka lada ne sannan saduwa da zaka rinka yi da ita ma lada za a rinka rubuta maka shine wani sahabi yace haba ya manzo Allah ka ji dadi kuma a baka lada annabi sai ya musu karatu da za su iya fahimta annabi yace irin wannan jin dadin da ka je ka yi shi a inda yake haramun ne za a rubuta maka zunubi ko ba a rubuta ba za a rubuta to tunda za a rubuta maka zunubi a can to a nan da kai na shari'a na halas to nan kuma za a baka lada da Allah ne ya fi daɗin wannan jama'a ga lada ga la'ada ina fatan jama'a an gane yasa a daure a yi aure jama'a ga duk wanda yake da ikon haka Allah ya sa mu dace dan haka malai yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana ainihin wato tabbatar da waɗannan maganganu a inda yake cewa dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqaba wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskini wa dinarun anfaqtahu ala ahli afdaluhum ad-dinar alladhi anfaqtahu ala ahli al-imam muslim ya tada wannan hadisi wato ga nau'in mutane hudu ka dauki misali kowa ya ciyar da dukiyar shi na daya ya ciyar da dukiya ne wajen hanyar ɗaukaka addinin Allah ma'ana sojoji ne za su je yaƙi za su je jihadi sai ya ɗauki nauyinsu ya siyan musu abinci da kayan guziri da kayan yaƙi da abun hawa kaga wannan ai yayi kokari ko kaddara yanzu wa'azin nan da zamu yi sai a ce wani ya zo ya zuba fetur a cikin janareta wani ya zo ya kawo fiyan wata da jama'a za a sha wani ya dafo abinci kaga ai za a sa ran ya samu lada ko to wannan na ɗaya kenan na biyu fa annabi ya ce dinarun an faktahu fi raqaba mutum ne ya ga wani yana cikin bauta sai yake ganin bari ya kokarta ya biya mishi kuɗin da za a dora mishi kuma ya yanta shi yana daga cikin aiki mafi lada jama'a shine yanta wuya shi yasa duk wani laifi mai girma a musulunci sai kaga Allah ya ce kafaran wannan laifin yanta wuya saboda falalan girman ladan shi to ga wani na biyu ya ciyar da dukiya wajen yan tabawa kaga shi ma ya aikin lada kai jama'a ba yan tabawa ba ƴaƴa ne yanzu suka wasu laifuffuka suna nan a gidan kurkuku sai a samu wani attajiri wani mai kuɗi sai ya je prison wani mai laifin shi sai a ce ya ci bashin wata ne dubu hamsin shekara biyar yau bai biya ba sai a ce ina mai bashin sai a ce gata sai ya kirga dubu hamsin sai ya biya sai ya ce a fitar da shi dan girman Allah ya yi kokari ko bai yi kokari ba ya kyauta kuma bai kyauta ba to wannan shine na uku ko kuma na biyu ko na uku annabi ya ce wa dinarun tasaddaqta bi ala miskin mutum ne ya ga mabukata talakawa waɗanda ba su da abinci sai ya tara su ya je ciyar da su suka samu abin da za su ainihin wato rayu da shi kaga shi ma ya aikin alkhairi sai mutum na hudu shi kuma dukiyan shi da ya samu yana kokarin ciyar da iyalin shi ma'ana zai je kasuwa ya samo halal din shi zai je kasuwa ya je ya dako zai je ya dauki to to to to alhamdulillah dama ina ta kallon lokaci ina tsoron kada lokaci ya kama mu to an ce muna da dan karin lokaci za mu yi ainihin wato tattauna maganganun dan gaskiya na yi ta tsallaken wasu abubuwa gudun kada a rike mutane da yawa ko to Allah ya saka da alkhairi eh dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya ciyar da iyalin shi yanzu an samu nau'ukan mutane hudu masu ciyarwa ɗaya ya ciyar fi sabilillah ɗaya ya ciyar da dukiyar shi wajen yan tabawa ɗaya ya ciyar da dukiyar shi ga miskinai ɗaya kuma iyalin shi ya ciyar to abin tambaya cikin waɗannan guda hudun wane ne ciyar wanda ya fi falala a wajen Allah wane ne zai fi samu kyakkyawan sakamako madaukaki a wajen Allah manzo Allah sai ba da amsa ku ji amsar manzon Allah manzo Allah ya ce afdaluhu mafi falalan waɗannan mutanen nan guda hudu ko allazi anfaqtahu ala ahlika shine wanda ka kashe akan iyalinka ya kula da jama'a jama'a kun ji mutum in bai da iyali zai iya samun wannan falala ba zai yi ka samu ba to sannan kuma mu dawo kan masu iyalan masu iyalai nawa ne yau iyalansu ke fama da kuncin rayuwa amma kuma yana da wadata in ya zo bainan jama'a inda zai yi nariya sai ka ga yana ta kashe kuɗin ana cewa kai alhaji wani akwai taimakawa da zaran za mu je wa'azi na ƙasa baki ɗaya shi zai aje mana motoci amma ranar iyalan ba su san me za su ba akwai waɗanda suke kuntata wa iyalansu irin wannan wallahi hakan ba daidai ba ne wannan kuɗin da ka je ka ɗauko musu motar da za su je wa'azin ƙasa ko da shi ka koma da shi ka ciyar da su suka samu natsuwa to da ya fi maka alkhairi dan ga annabi ya ce ya fi falala shi yasa jama'a duk wanda Allah ya wadata shi to a fara ganin wannan wadatan a karan kanshi da iyalin shi wannan shine gode wa ni'iman Allah na farko da zaka yi dan ranar tashin alkiyama Allah zai tambaye ka summa la tus'aluna yawma idin 'anil na'im kuma muna fahimta ko Allah ka sa mu dace bayan nan har ila yau mala yake cewa hadal hadith kun ga wannan hadisin yurabbibu wa yushajji'u yana kwadaitar da mu kuma yana zaburar da mu wajen me wajen mu kyautata wa iyalanmu ina fatan jama'an gane ka kyautata wa iyalanka kada ka duba cewa wai ai tayi maka ba daidai ba kai ka dubi ladan da Allah zai baka in kai mata jama'a an gane wannan da kyau ko dan wani yana daukan wannan a matsayin horo ne gare ka sai ya batta cikin wannan irin rayuwa to ka gane cewa kuma kana yi wa kanka asara na lada mai girma wanda da Allah zai baka shi inda ka ciyar da ita jama'a an gane wannan da kyau ko dan haka mala yake cewa wa yaj'alu afdalul ajri lil insani ala al infaqi ala ahlihi liyunfi wa yuwassi ala ahlihi fil manfaqa duna al israfi muniyan sai dai kuma ga duk wanda Allah madaukakin sarki kuma ya wadata ya wadatar da iyalin shi kada kuma ya ce to shi fa tunda yau malam yayi karatu an ce mu ta ciyar da iyalai ne kada wanda ya ƙara tambaya na fi sabilillahi a a alaji ba haka muka ce ba ko ko jama'a yawa abinda ake cewa shine idan ka ainihin wato samu hali ka wadatar da su kuma ka taimaka wa addinin Allah ba ga abinda su sahabi irin su Abubakar suka yi ba dukiyan shi gaba ɗaya ɗauko ya ce aiwa addini aiki annabi ya ce to mai ka bar wa iyalanka ya ce na bar musu Allah da manzon shi kuma Allah ya wadace su kullum aka ce gidan abubakar sai an yanka rago ku gaya mu wani alaji ne ake yanka rago kullum a gidan shi duk wadatan shi kuwa kai anya ko gidan shugaban kasa ana yanka rago kullum abin da kamar wuya to amma abubakar duk da ya ciyar da dukiyar shi akan tafarkin hanyar Allah sai kuma Allah bai hana mishi abin da zai wadatar da iyalin shi jama mun fahimta ko da haka sai malai yake cewa ba tare da ana israfi ba wani kuma sai ya je ta ainihin wato yin barna kuma a cikin haka din ma'ana sun ci abinci sai kuma an ɗiwo wanda za a zubar da shi saboda abincin ya yi yawa to ba a ce kuma kai israfi ba Allah yana cewa wala tubazzir tabzira kada kai almubazzaranci da kuma dukiyarka ko da ko na halal ina fata an gane tare da malamai suna bambanta tsakanin al-israf da kuma al-ibzar suka ce israfi to shi yana bayyana ne a cikin dukiyar halal ma'ana idan mutum ya yi ƙari akan bukata a cikin dukiyar halal to ya yi israfi ya yi haramu amma tun farko dukiyar dama na haram ne to duk abin da ka yi wannan shine almubazzaranci ina fatan an gane bambancin malam yace wa ma hada illa taqdisun lil usra al qa'ima ala shar'i llahi wa ala marzatillah wannan abin da ake ainihin wato kwadaitar da kai shine abin da zaka samu ka gina ainihin wato zuri'anka akan biyayyan Allah da kuma wadatar da su abin da za su samu wadata da ba za su je suna bara suna roƙo ba shi yasa hadisin sa'adu Sa'ad bin Abi Waqqas Allah ya kara mishi yadda a lokacin da yake cikin rashin lafiya lokacin da aka je fathu makka sai ya kamu da rashin lafiya rashin lafiya ta yi mishi tsanani har ya fara tunanin anya ba wannan rashin lafiyan zai zama ajalin shi ba annabi can sai ya zo ziyarar shi sai ya ce yawwa ya manzo Allah dama ina da wani fatawa a zuciyana ina fatan kada Allah ya kashe ni har sai nayi annabi ya ce lafiya ya ce to ka gani ga dai rashin lafiya ya kama ni duk da ina takaici a ce bayan mun yi hijira a garin nan kuma mun sake dawowa mun ci garin da yaƙi kuma in mutu in yi rashin lafiyar da zan mutu a garin nan ban fata saboda garin sun ƙi Allah sun ƙi manzon Allah har suka gudu a garin to yau kuma an dawo duk da an ci garin da yaƙi amma ba sa fatan kuma su gawarsa a garin sai ce ya manzon Allah ka san dai ba ni da kowa da zai gaje ni duk duniya sai wata yarinya kwaya ɗaya sunanta Fatima ko Aisha an fahimta ko to ba ka ganin a yanzu a halin nan da nake ciki in kwashi dukiya na gaba ɗaya in bada fi sabilillahi aje a ta aikin addini da shi manzo Allah yake a bai halarsa ba tunda kana da iyali idan ka kwashi dukiyan gaba ɗaya kai sadaka da shi ita kuma me za ta gada za ta wayi gari ta zama sai dai kuma ta zo ta je kai bara kenan yace to ya manzo Allah an raba dukiyar ni in bar mata rabi in yi sadaka da rabi annabi yace a'a shi ma ban yadda ba yace to ya manzo Allah an raba dukiyar uku in ba da kashi daya in bar mata kashi biyu sai annabi ya jinjina al'amara annabi yace kai as-sulhu wa sulhu kathir kan wani ruwaya annabi yace kabir ɗaya bisa uku dukiya ma fa yana da yawa ba to amma annabi sai bai hana shi yin haka ba to daga nan ne sai malamai suka ce ashe babu laifi kenan mutum zai iya yin sadaka da abin da bai wuce kashi ɗaya na dukiyar shi ba ko da ko a wasiya ne in ya zo mutuwa kuma sai an cika wannan wasiyar amma duk wanda ya ƙetara ɗaya bisa uku to ba za a cika wannan wasiyar ba shi yasa wani sahabi ya taɓa yin sadaka dab da zai mutu sai ya yanta bayan shi guda shida annabi har yayi mishi sallar jana'iza sai ya ji labarin abin da yi sai da annabi ya takaicin sallar da ya mishi annabi ya ce wallahi da na sa abin da yake nan ba zan mishi sallah ba a je a dawo da bayan ba sai yanci ba saboda mugunta yayi wa magadan shi bai san su samu gadon komai sai ya ce wa ya'yan tasu yana kan rashin lafiyar mutuwa jama'a an fahimta ko daga nan sai annabi ya musu qura'a sai aka sa guda biyu cikin shida kaga ɗaya bisa uku kenan ko sai aka ce duk wanda ya cinki yanci to shine zai yanci sauran guda hudun kuma za su dawo bauta ƴaƴan su gada haka aka yi kaga wannan yake nuna shi wasiyan da za a yi in ya wuce wannan ka'idan da garsa ba sai dai kuma ku sani idan mutum yana ainihin wato lokacin da yake da lafiyan shi kuma shi ma yana da buƙatan wannan dukiyan da zai ɗibi dukiyan gaba ɗaya sadaka wannan kuma fatayi ku gane bambancin abin wancan sai da ya ga ya fara sallama da duniya sai ce to yayi sadaka to wannan mugunta ne bai yi ba sai in abin da bai wuce ɗaya bisa uku ba amma wannan da lafiyanka kai da kanka kana buƙatar dukiyar amma sai ka ce kayi wakafin shi ka ba da shi fi sabilillahi to wannan yayi irin shi ne Abubakar yayi irin shi ne Umar yayi kaga da annabi kuma bai mai da waɗannan ba ko mun gane bambanci jama'a Allah ya sa mu dace a takaice dai abin da muke cewa a nan shine mutum idan ya wato san zai bar iyali to ana son ya yi ƙoƙari wajen wadata su in Allah ya mishi wadata liyun fi du sa'atin min sa'atihi ne wadata ya wadatar da iyalan shi wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah kai kuma da baka da wadata kai ma iya abin da Allah ya maka sai kai wani dan kasuwa ne mai kuɗi ne mai wadata ne ya je ya yi kasuwanci yau ya ci riba sai dan siyo wa iyalan shi dan naman nan da dan tsire da dan farfesu da kaji sai ya kai musu gida kai kuma da baka da wannan halin in ka tashi dawowa kai ma sai ka je a dan zuba maka roman farfesu ko da ne naira hamsin ne ko kuma a dan lasa ina fata an gane kaga kowa yayi gwargwadon halin shi ko haka ake bukata Allah ka sa mu dace dan haka jama'a talauci kada ya zama dalilin da zai tsora mutum daga yin aure haka ni ma kamar yadda muka ji a baya aure na daga cikin dalilan da ke sabbaba wa mutum buɗan arziki sai dai kuma a nan za mu marmaza mai tambayi akan wani hadisi na ƙarya da ake jawowa wai wani ya zo ya samu annabi ya ce ya manzo Allah ina fama da talauci sai annabi ya ce je kai aure da ya je aure ya sake dawo ya ce ya manzo Allah talaucin dai bai gushe ba annabi ya ce ƙara aure ya ƙara talauci ya ƙara ƙaruwa ya ƙara zuwa annabi ya ce ƙara aure to na ga gidan ma da za a baka auren ma a yanzu ko ko tsakani da Allah jama'a ina ra'ayin mutane eh wasu na cewa wai annabi ne suna jinginawa daga annabi saboda tsaban saurin ido ba wani yake cewa ba ra'ayi ba na'am kuma mutane sai suka dauki wannan ra'ayin sai ce wai mutum na fama da talauci ya kara aure a ba inda wannan karatun yazo in kana fama da talauci ka miƙe ne ka je ka yi kura ka yi kwazo Allah ya azurta ka daga cikin falalan shi in ka samu arziki sai ka yi aure haka sahabbai suke sahabbai ba su da matattun zukata annabi in yace su yi sadaka an suka laluba aljihun suka ji ba ko sisi kawai sai su miƙe yana da ƙarfi sai je nemi ina gona waye zai bashi kwadugo sai wani ya ce yawa dama yana neman ma'aikata za ka yi mun guda daga nan zuwa can dirhami kaza shi kenan kafin rana ya faɗi sai ya dawo gida da dirhamomi sai ya ce ya manzo Allah ga sadaka ga kuma ragowar canji ya tafi gida da shi ya karu ko bai karu ba to amma mu yanzu mutum sai ya zauna talauci na ta kashe shi sai ya ce to Allah ne zai Allah zai kawo a'a miƙe miƙe ina mata an fahimta Allah ya sa mu dace da haka Allah madaukakin sarki ya nuna mana cewa idan Allah ya sa kai samu iyali har ka samu ƴaƴa to ƴaƴan ma kada ka kashe su saboda sauran talauci wala taqtulu auladakum min imlaq kar ku kashe ƴaƴan ku wai saboda tsoron talauci Allah ya ce nahnu narzuqukum wa iyyahum ai ku din ma mu Allah muke azurta ku to kamar yadda muke azurta ku haka su ma muke azurta su na haka arzikin wani ba wanda yake cin shi wallahi wata rana mala'ika jibril ya zo ya yi wa manzon Allah albishir ya ce ya muhammad Allah ya ce in sanar da kai la ta mutanna nafsan babu wani rai da zai mutu hatta ta takmila rizqaha har sai ya ci arzikin shi da Allah ya gora shi kuma kowa arzikin da zai ci fa tun a nan duniya ya rubuta shi tun a mahaifar uwar shi kuma wallahi ba za ka mutu ba sai ka cinye shi duk inda arzikinka yake neman ka yake shi yasa kana zaune wata ran kawai sai ka ga wani abu ya zo ya same ka kai baka taba sa rai ba arzikinka ne ko da ko ina yake a nisan duniyar nan sai ya biyo ka wannan shine alƙawarin Allah to kaga arzikin da yake neman ka mu kuma mutane shi muka ji kufa muke nema ido rufe yake halal yake haram Allah ka rufa mana asiri da haka Allah madaukakin sarki ke cewa wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan kada mutum ya rinka kusantar alfasha waɗannan abubuwan lalata da zinace zinace an fahimta ko Allah madaukakin sarki ya ce wanda yake na bayyane da wanda yake na boye shine irin waɗancan da muke magana Allah ya ce wala taqulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq kada wanda ya kashe ran da Allah ya haramta kashe shi sai fa in wannan ran ya tabo hakkin Allah in ya tabo hakkin Allah an yanka mai hukuncin kisa anan kam an kashe shi ba ya laifi ba sai Allah ya ce zalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun wannan shine wasiyar Allah domin ku hankalta wa qad aqsama Allah azza wa jalla bi qawlihi a wani wajen Allah madaukakin sarki yayi rantsuwa a inda yake cewa wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adu jama'a arziki ku na yana sama ga Allah na saukan mana da ruwan sama to me zai hana ka je kai noma me zai hana ka je ka nemi ainihin wato arzikinka daga abin da kasa ke fitarwa sakamakon saukar ruwan sama ka je ka ainihin wato yi safaran masara ka ɗauka buhu kaza ka je kudanci ka ga yadda za ka dawo da arziki ko mun fahimta jama'a Allah ya wadata mu to ya rage mu mu san hanyar da za mu je mu samu wannan arziki amma babu wanda zai zauna talauci na kashe shi kuma yana ƙara dukurkushewa a waje a Allah bai barka cikin wannan talaucin ba dan Allah baya halittar mutane goma ya saukar da mutanen abincin mutane biyar Allah baya yin wannan sai dai ma mutane goma ne ya saukar musu da abincin mutane dubu amma cikin goma nan sai a samu guda guda biyu sai su ɗibe da arziki ba shine rayuwar da muke yi ba yanzu duk shi yasa muke wannan wahala mutum ɗaya ya tattara dukiyar ƙasa wanda mutane miliyoyi za su iya samun arziki sanadiyar shi mutum ɗaya ya ji ya taskace shi zama an gane wannan ke ko ba Allah ubangiji ya kawo mana ɗauki eh muna fama dai da matsaloli jama'a a gurguje mana yace wazzawaju ayatun min ayatillah daga cikin hikimomin aure to yana daga cikin wasu ayoyi da Allah yake nuna hikimansa da da gwanin cewansa shine fadan Allah wancan aya da Allah yake cewa wa min ayatihi ko sai yace an khalaqa lakum min anfusikum azwaja yana daga cikin ayoyin Allah da Allah ya halicci wato daga jikinku mata waɗanda suke na aure gare ku dan haka jama'a sai malam yake cewa wa min ahdathiz zawaj yana daga cikin manufofin aure wanda ya kamata dukkaninmu mu sani hifzul akhlaqiyat fil mujtama'il islami yana daga cikin abin da yake sabbaba wato kare mutuncin kai jama'a ka je ka duba duk al'umman da suka kiyaye al'amarin aure zaka ga barna yana karanci a cikin su amma duk al'umman da basu ba aure muhimmanci ba to za ka ga yadda lalata yake yawaita a cikinsu ka ɗauki misali nan arewacin ƙasar nan ma'ana muka ce arewaci muna magana fil jumla ba ɗaiɗewan abubuwan da suke faruwa a wasu wurare ba a nan arewacin ƙasar nan jama'a ɓarnan zinace-zinace da haihuwan 'ya'yan shegu ya karanta idan kai comparing ma'ana ka alakata da abin da ke faruwa a kudancin ƙasar nan za ka je ka ga wato ‘ya'ya goma guda tara a cikinsu ‘ya'yan shegu ne ba san suwaye ubanninsu ba kai har ya shahara ma a cikinsu matansu ma in ba ta ciki ta zubar ta yi ciki ta haifa ba ba su cika samun wanda za su aura ba kai ba ma a yin aure ma sai ciki ya bayyana a wasu ainihin wato ɓangarori a kudancin ƙasar nan to kaga irin haka a nan arewaci abun kunya ne ma'ana ishara akan akwai karancin wannan barna to me yasa aka samu karancin haka saboda an baiwa aure wato kula an baiwa aure kula an gane shine mutunci ina fatan jama'a an gane dan haka malai yake cewa yana daga cikin abin da yake kulawa da mutuncin al'umma shine in aka baiwa aure muhimmanci shi yasa al'umman da suke son su barna wajen ainihin wato irin wannan alaƙar sai suke biyo ta cikin wasu ka'idoji na barna a cikin wasu addinai suke ƙoƙarin halattawa kamar irin yadda 'yan shi'a ke yi su ma duk zina ne kamar yadda wani malami ke cewa wai zina mai lasisi ina waye mana mai lasisi mana saboda jama'a me bambancin waɗannan karuwan da suke buɗe gidajen magajiyoyi da abin da su ma suke yi shi ma kuɗi za a je a bada kuma ya alƙawari wai na awa ɗaya wai in kun yi wannan alƙawarin shi wannan ba ba ba zina bane wai muta'a ne muta'a ko BBC ma ai ta bada rahoto ai ko yawwa Allah ya kiyaye dan haka jama'a aure kawai shine shari'a musulunci ya yarda da shi duk waɗannan abubuwa barna ce wanda aure ne kawai zai iya dake su Allah ka sa mu dace dan haka suka ce a a allati tufsidal ansab wanda in ba aure ba to za ka ganin saba jama'a ya cakuɗe ya lalace an rikici a kasa gane wannan ɗan waye uban shi su waye iyayen shi daga ina suka taho sai kaga ba a sani ba amma inda aure fa sai kaga har alfahari ake yi tana cewa mu iyayenmu daga waje kaza suka taso kakanninmu su suka fara zama a nan wajen kana alfahari da su saboda an samu wato aure ne auratayya ne a tsakaninsu amma ɗan da kawai a tasha aka buge yarinya aka yi mata ciki ina zai zo yana cewa ubana shine wani haka ba zai yi wannan alfaharin ba Allah ya kiyaye dan haka mana yace a ayan alqur'ani yana goyen bayan wannan ainihin wato magana cewa aure shi yake kiyaye mutunci a inda Allah madaukakin sarki yake cewa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ku yi taimakekeniya akan yi wa Allah biyayya akan taka tsantsan da al'amarin Allah wala ta'awanu 'ala al-ithmi wal 'udwan kada ku yi wa juna taimakekeniya akan saban Allah da kuma ainihin wato kiyayya da gaba mu'mine ba sa yin wannan kaga kuma yana cike daga cikin taimakekeniya akan da biyayyar Allah shine a taimaka wajen sauƙaƙa al'amarin aure kada a taimaka yara su lalace su zama mazinata wannan taimakekeniya ne 'ala al-ithmi wal 'udwan wanda sakamakon haka sai kaga ana samun fada da gaba da juna duk gidan da aka ce ga wani yaro saurayi ya je yawo yarinya ciki a gidan to an kulla gaba tsakanin wannan gidan da gidan ke karshen ta kila ma a gidan yari za a je a kare shi uban yarinya ya kai kara a kama shi a je a yi ta faɗa shi uban ya ce ƙarya ne aka yi wa ɗan shi haka a yi ta rikici amma in aure ne fa in Allah da diran da aka ja yarinya ta haihu har murna za a yi har gayyata za a yi a zo ana sanarwa jama'a ana sanar da al'umma Allah ya yi wa jika ta haihuwa tana alfahari ba haka bane jama'a da haka ta'awanu alal birri wa taqwa Allah madaukakin sarki ce wattaqullah ku ji tsoron Allah innallaha shadidul iqab Allah mai tsananin ukuba ne ga duk wanda suka bijire suka saba wa dokokin shi jama'a daga ƙarshe sai malam yace fa'tabir al-islam aw fa'tabar al-islam anna az-zawaj ta'awunun 'ala al-birri wat taqwa dan haka musulunci yayi recognizing marriage a matsayin wani hanya ne da za a taimaka wa juna akan taimakekeniya wajen biyayyan Allah da kuma kiyaye dokokin Allah walidhalika tashji'u az-zawaj wal i'ana alayhi bi kulli turuq lawnun min alwani birri wat taqwa fil mujtama duk al'umman da suke sauƙaƙa al'amarin aure jama'a to sun samar da wani hanya daga cikin hanyar samar da kyautatawa da kuma biyayyan Allah jama'a mun gane wannan da kyau ko qala abubakar ne siddiq bari ku ji wani zance da aka dauko daga babban sahabi abubakar ne siddiq Allah ya kara mishi yadda yace atiullaha fi ma amarakum bihi jama'a ku yi wa Allah da'a a cikin abin da Allah ya umarce ku da shi daga cikin abubuwan da Allah ya umarce ku cewa ku yi shi a tsakankanin su sai yace minan nikah akwai auratayya haka ne ko ba haka bane jama'a Allah ne ya umarce mu cewa mu rinka yin auratayya a tsakaninmu kuma Allah ya haramta fasikanci da zinace-zinace a tsakaninmu to me yasa abinda Allah ya umarce mu mu yi sai muka tsananta shi abinda Allah ya hana mu mu yi sai muke ba da dama gare shi muna ba da dama mana ko da ba ma so amma muna taimakawa hakan na yana faruwa dan uba ne zai ainihin wato ga yarinya ta kai matsayin ta zama matan aure kuma ba abin da ake jira amma sai ya ki aurar da ita wallahi jama'a ta kai fa har sai da aka rinka samun wasu ƴan mata suna rubuta takardu suna aikawa malaman tafsirai cewa malamai dan Allah ku gaya wa iyayenmu suna nan zaune a gaban ku wai sun ki aurar da mu shin su za ta aure mu ne sai girman Allah in yarinya ta fara furta irin wannan magana ne kake tunani wata yarinya ita kuma take cewa ubanta ya matsa mata ne wai dole sai ta yi ta yin karatu ta yi ta yin karatu a jami'a ta ce to domin ta yi wa ubanta biyayya ta je ta shiga jami'a amma ta ce wallahi uban ya sani cewa ya shirin shiga wuta saboda duk abin da ta yi da sunan shi ne saboda ita ta nuna mishi aure take so shi kuma ya ce a karatu za ta yi to ta ce za ta je ta yi karatun amma ku gane abin da zai biyo baya duk wani dama da ta samu da za a zana da ita ne za ta yi kawai za ta ba da kai ne balantana yadda jami'o'in suka lalace tun daga ɗalibai har malamai illa man asama Allah sai wanda Allah ya tsare abubuwa ne za ka gansu ga su nan ta'arifu tunkir Allah ya tsare mana imani da haka abubakar yake cewa ku yi wa Allah ɗaya akan abin da Allah ya umarce ku Allah ya umarce ku ku ainihin wato yi auratayya a tsakankaninku tun jizu lakum ma wa'adakum min al-ghina in kuka yi aiki da umarnin Allah to shi ma Allah zai cika muku alƙawarin da ya muku wani alƙawari Allah ya muku idan kuka aurar da ƴaƴanku ko da suna cikin talauci Allah ya muku alƙawarin zai zai wadata su Allah yana saba alƙawari ne la yukhlifu Allahu al-mi'ad Allah baya saba alƙawari jama'a wazzauja siturun li zaujiha da haka jama'a mata to sutura ce ga mijinta kamar yadda shi ma miji sutura yake ga matar shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna na'am mala na'am haka ne wallahi shi yasa da ake ta samu wahalhalun ai iyayen sun sa buri akan cewa su fa kam sai mai kaza da mai kaza da mai kaza za su ba ya su to mai kaza da mai kazan kuma bai zo ba wanda bai da kaza da kazan shi kuma ya zo an ce a ita kuma ta kosa shi ma ya abin nan shi kenan in da sai an yi sallama ne za a ce da Allah ana sallama da wance ka ce ba za ki fita ba sai in tsine miki to yanzu ba wani yaro da ake turawa gidan kai ga yaron nan yaro ba kiya yanzu nan zai biyo ta gabanka kana nan kana mumurai kana cewa na ga yaron da zai zo ya kira ta sai ya biyo ta gabanka ya je ya kira ta kuma ta sa waya a silent ba za ka ji kara ba tana ji ta kana ina ko kara gaba kada ba yana nan sai mutumin na nan kara gaba zan fito shi kenan sai ka jajibo ijazi malam ya ce in kawo hadda raguwar izu biyar shi ke sai ta zo a dawo lafiya ina qur'anin sai ta nuna mushi qur'ani ashe ƙarya ne saurayi za ta yi abin da yake faruwa kenan jama'a shi kenan sai ka ga sun je sun makale suna ta gogayya juna suna ta gogayya juna kamar mayan karfe saboda ita ta kosa shi ma ya ya abin nan Allah ya kiyaye so dole iyaye wallahi sai mun taimaka wajen wato kawo ƙarshen waɗannan barna kuma mu sauƙaƙa wannan al'amari abin na hannunmu ne mu iyaye jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah ka samu dace na amana ta alhamdulillah dan haka iyaye kun ji to sai dai kuma iyaye wani lokacin suka yin kuka da ainihin wato Musa Marima da ƴan matan da daman mu akan samu marasa tarbiyya sune suke cika cikin al'umma gaskiya ne wannan kuma tsakani da Allah kowane uba yana son inda zai kiyaye mutuncin kanshi ne a bisa aurar da yashi ba zai so inda zai je yana jin maganganu marasa daɗi game da zamantakewar yashi ba to kai ka zo baka da mutunci daga ganin ka an ga alamar mara mutunci kuma ka ce wa ka zo ka abin nan ne ina za su amince amma kai ma ya zama kana da mutuncin ka kana da kamanan ka kowa zai shaide ka cikin al'umma cewa wani mutumin kirki ne dan gidan wane ne in aka ji labari a wane ne uban shi to ku ce mishi ya zo ya turo uban shi shikenan so mu ma matasan mu zama nagari jama'an gane wannan da kyau ko in an bugi jaki a bugi taiki mu ma muna da namu matsalolin an tura ka aiki ka ki yin zuwa ka ki zuwa ka koyi aikin kana ta yawon biyan abokai da haka ka wayi gari ba ka da sana'a komai kuma ka ce kai ka kosa ya maka aure in an yi maka auren kuma sai a ci gaba da ciyar maka da ita to yaushe iyayenka za su huta kenan amma tun farko an ga kai ma kana da ƙwazonka an ga kayi ƙoƙarinka kana da sana'anka kana taimakawa iyayenka duk ran da ka ce musu ka shirya aure ba za su musa ba da haka mu ma sai mu yi ƙoƙari mu matasa Allah madaukakin sarki ya gyara mana abubuwan ne sun yi yawa ta yadda za ka ga abubuwan duk sun riga sun yi nisa to amma in Allah ya so da irin waɗannan tunasarwa da yadda ake samun matasa yanzu masu ainihin wato bin iyaye za a samu gyare-gyaren nan su ma iyaye su yi kokari su yi ainihin wato nasu gudunmuwa wajen kawo gyare-gyaren nan Allah ubangiji ya gyara mana da haka kun ji abin da Abubakar ne Siddiq ya ce malam sai ya ce wa zauja sitrul li zawjiha da haka mace to sitira ce ga mijinta wa huwa sitrul laha shi ma sitira ce gare ta wa hadha at-ta'bir al-qur'ani alladhi rassama al-alaqa az-zawjiyya bis-sitra ta'bir raqin alaihi taqumu al-umam ar-raqiya shine alqur'ani yayi ishara da wancan aya da muka jawo cewa kunna libasul lakum wa antum libasul lahunna fahaddara al-islam aw fahaddara al-islam min at-tahadduth al-alani عن العلاقات الزوجية لأنها من ستر الذي يجب أن يستر أن لا يعلن شيخ مسلم جماعة sai ainihin wato kawo hanyoyi da miji zai kula da ‘yancin matan shi, ta yadda kuma ba za ka bari kuma ta wulaƙanta ba, ba za ka bari a ci mata mutunci ba, duk wani abu na amala. Eh, na, haka, ana samun irin wannan. Shi uba yana ganin ga wani mai mutunci wanda ya kamata ‘yashi ta aura, ita kuma ta riga ta ga wano ta gano wani wanda ita kuma shi ta kwallafa rai ko to a irin wannan ya za a yi shine abin da malam yake tambaya to a irin wannan sai a tsaya a duba ana iya samun maslaha a cikin abin da ita take so fiye da na uban za a tsaya ne a yi juna adalci wannan yarinyar an barta ta kai munzilin da ta riga ta buɗe ido ta san abin da ta cancanta da kanta ba irin nan wajen sai dai a baka shawara amma ba za a yi wato kirsa ta ba amma in kafin ta kai wannan munzili ne kai uba kai ne a haƙu ka nemo mata wanda ya kamata ta aura to amma da daman mu mukan bari ƴaƴa matan wasu ƴaƴan ma har sai an fara ganin kaman kishiyoyi ne na uwayensu a gidan sannan kuma sai ka ce wai za ka yi mata miji bayan gidanta ya buɗe ba irin wannan shari'a kuma bai baka dama ba amma kana da yanci ka zo ka ce ke kuwa wane nake miki sha'awa saboda kaza da kaza da kaza amma ki je ki tunani ki je ki nazari kin san dai irin uban da nake gare ki kin san irin yadda nake kare miki mutunci duk ɗan albarka in ta san ubanta a irin wanda yadda zaka faɗa din nan dole ta bi ta yi maka biyayya to amma kai ma ta lura wani manufanka ne kawai kake so kana son ka cimma wani burinka ne a halin ita kuma tana ganin ta zaɓa wa kanta wanda su ne za su iya fahimtar juna wajen rayuwa dole ta guje shi ne sai ake samun irin wannan matsaloli tsakanin iyaye da 'yan mata Allah ka tsare mana imanin waɗannan abubuwan ga sanan suna faruwa a cikin mu cikin abin wallahi daga wasu iyayen har sai 'ya'yansu sun kai su kotu saboda uban yana da wani ra'ayi ne irin nashi wanda kila daidai ne kila ba daidai ba ne amma kuma ita yarinyar tana ganin duk wannan abun yana yi ne saboda wani manufa nashi ba saboda maslahanta ba haka za ta fahimta da haka ita kuma tana ganin ai ita za ta yi rayuwar nan ita fa za a aura kuma ita za a zauna da ita idan ba ta ɗauki waɗanda take ganin za su yi kyakkyawan zama ba za ta iya samun matsala a nan gaba ita ma sai ta tubure da haka ai ta rikici a je wajen liman rikici ya karewa har sai an je kotu kaga irin wannan abu abu yayi muni kenan amma mu iyaye mu ne alakan mu da ƴaƴan mu ya kamata ya tasiri a irin wannan so nawa muke zama da ƴaƴan mu mata muke ainihin wato tattaunawa da su mu ma iyaye ba ma wannan sai dai kawai mun shigo su ce mana barka da zuwa mu harare su ko mu amsa musu ko ba mu amsa musu ba iyakanta kenan ba ma zama da su suna jin cewa mu ne uwayensu mu ne ubanninsu ba ma yi to kaga duk da ta bujire maka irin wannan kai ma ba za ka yi mamaki ba dawa ina fatan jama'a an gane Allah madaukakin sarki ya kare mu dan haka jama'a kun ji musulunci ya yi wato tsawatar wajen mu tsaya mu kula da wannan abu kwarai da gaske daga karshe sai malam yace wal islam ja'ala al mar'a as-saliha az-zawja hiya khairu mata'i hadhihi al-haya Allahu akbar karshen tuka tuka da haka ya kai ango kaji musulunci ta mai da ainihin wato mace mace wata iri mace ta gari duk cikin abubuwan jin daɗi da ake da su a duniyar nan to babu irin mutum ya samu mace ta gari jama'a wallahi babu shi wannan karatu ne daga bakin fiyayyen halitta annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi yace ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha az-zawjatu as-salihah al-imam muslim ya fitar da hadisi annabi ya ce duniyan nan akwai jin daɗi duk da cewa jin daɗin na ɗan lokaci ne ba mai dawwama ba ne amma kuma jin daɗin duniya ba wanda ya kai Allah yi wa mutum arzikin mace ta gari in kana da mace ta gari za ka iya ba da wannan shaida ba mace fitinanniya ba don wanda Allah ya haɗa shi da fitinanniyan mace kuma to Allah ya kyauta ina fata an gane shi kuma kullum yana cikin tashin hankali amma wallahi in Allah ya haɗa ka da mace ta gari to ka gama samun jin daɗin duniyar nan shi yasa har shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wabbin duk duniyar nan ba abin da nake kauna kamar mata na na aure sai kuma turaye duk cikin abubuwan jin daɗin duniya annabi ya fi son waɗannan to ka ku ga annabi ba zai zaɓa wa kanshi abin da ba shi ne maɗaukaki ba so wanda Allah ya mishi arzikin ya samu mace ta gari to Allah ya yi in tashi wallahi sai ka gode wa Allah to irin wannan mata ita ce annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idan mutum yayi aure faqad kamula nisfa dinihi kashi biyu a kashi 50 bisa 100 na addinin ka ya cika falyattaqillaha fi nisfil baqi sauran rabin ka ji tsoron Allah kaji har ka cika rabin addini rabi kawai ya rage maka saboda ne ka samu mace ta gari kuma mun gane wannan da ko shi yasa aure kamar yadda muka faɗi tun farko wallahi ni imani jama'a in kana da hali ka yi in ka yi ka ƙara in ka ƙara ka ƙara haka suke ƙofa ko kamar yadda ake cewa Allah ya sa mu dace dan haka malam yake cewa wa bizawaj yanzu yunzaru lil akhirah wallati hiya darul qarar jama'a aure da shine mutum fa yake fatan ya samu gidan aljanna inda shine gida matabbaciya inda Allah ya mana alƙawari cewa za mu koma mu gada ula'ika humul warithun a ƙarshen waɗancan ayoyi ko alladina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun idan Allah ya baiwa mutum mace ta gari to a cikin wannan auren zai samu ƴaƴa masu albarka waɗannan ƴaƴan masu albarka su ne kawai moriyan abin da zai ci bayan mutuwar shi hadisin al-Imam Muslim annabi yace idza mata al-insan in qata'a anhu 'amaluhu illa min thalath idan dan adam ya rasu duk wani aiki da ake rubuta mishi lada ko zunubi ya yanke sai fa daga abubuwa guda uku na daya annabi yace sadaqatin jariyatin wanda Allah ya wadata ya sa yayi wani sadaka mai gudana to in dai ana yin amfani da wannan abin da ya sadaka da shi za a ci gaba da bashi lada a kabarin shi abu na biyu annabi ya ce au ilmin yuntafa'u bihi ko wani ilimi mai amfani da aka ci gaba da yin amfani da wannan ilimin abu na uku sai annabi ya ce au waladin salihin yad'u lahu ko wanda ya mutu ya bar da na gari jama'a ta yaya mutum zai samu da na gari sai ta hanyar aure kaga ashe aure yana daga cikin hanyar da zaka iya samu wa kanka aljanna ubangiji Allah ka sa mu cika da kyau da imani jama'a mu yi hakuri na'am malam na'am malam to to wallahi malamai malamai za mu tambaya su za su bada wannan amsa to malamai kun ji me za ba ku mana wa'azi ne game da aure wannan ma karambani dan almajiri ya zo yayi so gaskiya kwarai muna bukatan wannan wallahi har akan mimbari na juma'a ya kamata ana mana irin waɗannan kutubobin dan a cikin waɗannan abubuwan za ka ji abubuwa da za ka ƙaru da su da yawa waɗanda kuma in ka sa su a rayuwanka sai ka ga rayuwan ya gyaru so insha Allah muna fatan malamai sun ji wannan sakon kuma ga limamai za su ƙara isarwa da malamai insha Allah na wa alaikum salam da gauta wala to Allah ya sa na san su na'am
matsayi ne ya kai zai kai a auren da su game da matsayin karatunsu
kwarai kwarai da gaske na'am na biyu ana samun auratayya yanzu amma kuma maganar saki din nan eh ta tafi kowa ya saki tsakani da Allah menene sharuɗan saki din idan saki ya tabbata na'am alam muna da buƙatar a fahimtar da mu wannan al'amari to Allah madaukakin sarki ya saka wa mai tambaya da alkhairi yayi wasu tambayoyi gaskiya masu muhimmanci kwarai da gaske na farko ya yi ishara game da waccan yarinya da muka buga misali da ita da ta rubuta wasiƙa take wa mahaifinta jafa'i ina fatan an gane cewa wani matakai ya kamata a bi yanzu kowane mataki na karatu ya kamata da zaran mace ta kai su iyaye kuma su daure su aurar da ita tsakani da Allah shari'ar musulunci bai ginya da bai ginda ya cewa sai yarinya ta kai matakin karatu iri kaza ba mataki mafi girma da ake son yarinya ta kai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa tunkahul mar'a li arba'in ana auren mace ne saboda dalilai hudu akwai masu yin aure li jamaliha kawai su in sun ga mace ta yi masu kyau to kawai za su aura ko ma wace iri ce annabi ya ce wali hasabiha wasu kuma suna yi saboda danginta in suka ga dangin sarakuna ne ko dangin mawadata ne ko dangin attajirai ne kawai za su aura ko wace iri ce annabi ya ce wali maliha wasu kuma in sun ga mace tana da dukiya to dukiyar suke bukata da haka kowace iri ce nan ma za su aura sai annabi ya ce akwai kuma waɗanda suke masu basira walidiniha su suna auren mace ne saboda addininta to da annabi ya lissafa waɗannan abubuwan guda hudun ko sai annabi ya ce farfar da za su ji ni kam shawaran da zan baka kuma shine kadai tsira dan annabi ne yake magana yanzu annabi ya ce ina horanka kai in ka tashi yin aure ka nemi mai addini in ko ka ki neman mai addini ta ribar ya daka sai ka yi asarar duk abin da za ka kashe na wannan aure shine ma'anan tari ba ya daka wasu malamai suka ce hannunka ya lalace wato tun daga nan duniya har lahira ba za ka fahimci haka ba sai Allah ya haɗa ka da yar duniya kai aure ka aure yar duniya nan za ka gane ashe kai kai asarar auren da kai wani malami yake cewa in ka aure ne addini wallahi Allah ya maka komai kuma ba za ka yi nadaman wannan auren ba to kaga a ƙarƙashin wannan abin da ake bukata kawai shine wannan yarinyar ta samu tarbiyya daga iyayenta tarbiyyan kuma na addini kuma tana da addini wannan kawai shine matakin amma ba wai wani matakin sai ta yi secondary ko sai ta yi JSCE ko sai ta yi diploma ko NCE ko digiri ko masters ko doctora haka duk ba wannan ka'idojin da dama ma an tabbatar cewa waɗannan matakai karatu da ake sa mata suna yi dinnan ko duk dai saboda su samu mazajen aure ne don haka idan yarinyarka ta taso tun farko ka tarbiyyantar da ita tarbiyya na addini kuma ka sa ido akan ainihin wato tarbiyya shi yasa aka ce kafin ta kai lokacin da ma za ta fara yi wa kanta kila zaɓe ta je ta yi kuskure kai da ka san irin tarbiyyar da kai mata ko sai aka ce to ka nemo mata wanda ya dace da ita haka magabata salaf suke yi jama'a wallahi haka salaf suke yi an taɓa samun wani malami yana da 'ya sarkin zamanin ya zo ya nemi aurenta sarki jama'a wannan malamin shine malam sa'id ibn al-musayyib kana jin sunan shi sarkin zamanin shi ya zo ya nemi auren yar sai ya tsaya ya dubi sarkin sarkin jahili ne saboda a lokacin sarauta sun riga sun mai da shi gargajiyanci gado kawai ake yi bai da karatun qur'ani bai da ilimin lar kawai saboda dai kawai ya taso gidan sarauta sai ya zo neman yan shi sai ya ce a ni ‘yata ba ga irin waɗannan na yi tarbiyyanta ba. Jama'a, you can imagine, inda zamani ne yanzu za a zuwa ma ana taya kamar rani, ka zama sarkin sarki. Ba haka ba ne jama'a? Duk abin da ka ɗora ta a kai shi kenan a ji a tarwatsa shi. A cikin wannan halin sai ya ji labarin ɗaya daga cikin almajiran shi bai zo makaranta ba, lafiya kwana biyu ba ta zuwa sai ce wallahi mata ta ce ta rasu. shine damuwar rasuwan yasa har na kasa zuwa makaranta dan kada abin ya rinka damuna ina makaranta sai sa'idu yace to amma kai aure ko sai ce ala gaba ta malam ai ka san halin da nake ciki talakawa irin mu duk garin nan waje ba mu aure ba ni da source na samun kuɗi abin da nake samu baya wuce dirhami biyu kullum wato haka ce dirhami biyu kamar mutum ne yanzu yana samun naira ashirin kullum kaga wani waye zai ba shi aure ina fata an gane ya ce dirhami biyu ya ce yanzu duk karatunka shi kuma ya san yana da karatu don almajirin shi ne ba za a baka aure ba ya ce to wa zai bani akar maka lawo ya ce to ni yana da yana baka ya ce ana gafata malam na amsa shi kenan nan cikin makarantar ma aka daura aure wasu abin mamaki ya koma gida shi ya ɗauka malam na mai dai irin wasan nan ne dai na malami da ɗalibi da yamma kawai sai ya ji ana buga kofan gidan shi ana sallama ya ce wa alaikum salam waye sai ya ce sa'idu ne ɗalibin ya ce na yi tunani duk garin nan ban da aboki mai suna sa'idu da zai zo waje na wannan lokacin mutum ɗaya na sani mai suna sa'idu kuma malami na ne shi kuma ba zai zo ba sai dai ya aika an zo ya ce amma dai sai na je na buɗe ina buɗewa sai na gan shi kuwa ƙofar gida ana gama da malam lafiya ya ce kawai sai ya kauce sai na ga yarinya a bayan shi sai ya ce to ga matan da na ɗaura maka aure da haka ka ji tsoron Allah ka riƙe ta da amana sai ya ture ta ciki sai ya kulle su shi kenan jama'a kun ji auren salaf kafir almajirin ya ce da na je na samu wannan yarinya na ga ta haddace ƙur'ani ta haddace azisan manzan Allah ta san waƙoƙin larabci irin waɗannan 'ya'yan tsada suke da shi a wannan zamanin amma ka ji malamin ya zaɓi ilimi da tarbiyyar ɗalibin shi ya ba shi wannan auren at the expense of wanda za a zo a yi ta jiniya a yi ta faka motoci a hana mutane tafiya a ce ai ana auren dan sarki ne ya ce ya baya son wannan to irin abin da ake so kenan to iyaye nawa suke irin wannan illa qalilan ma hum in ma akwai amma akwai wahala gaskiya tsakani da Allah akwai wahala dukkan mu harkokin nan da muke gani na kelekelen duniya duk shi muke so hai in za a irin namu to Allah ya ba mu ikon gyarawa don wannan matsala ne wanda muna bukata a gyara shi abu na ɗaya kenan abu na biyu kamar yadda ka kawo wannan yarinya da ta wa ubanta irin wannan jafa'i lallai ta yi abin da ba daidai ba to amma ta ɗaya ɓangaren ka dawo akan iyayen da su kuma suna yin haka ne domin su cutar da su kuma 'ya'yan wallahi akwai wani ƙabiya da ya faru malamin mu ya ba mu labari Muhammad Awwal Adam Albani Allah ya gafarta mishi yace akwai wani malamin su a Saudiya har yanzu malamin na nan da rai shine malam Ali Adam Al-Ethiopi malamin yace shi aka kira ya je wajen wannan al'amarin da ya faru wata yarinya ce ita ma irin haka ta taso a gidan da tarbiyya da ilimi da sani ya kamata ba lokacin da kai fara karatu ta gama da yake a can kasashen larabawa ne nan da nan ta samu aiki sai aka rinka biyan ta albashi in ta samu albashi sai ta kawo wa uban uban sai ya rinka samun albashi sai ya rinka jin daɗin albashi sanadiyan haka duk wanda ya zo neman auren ta sai ya kore shi saboda za a toshe mashi hanya kun kun gane sakon ko to me ya faru yarinyar nan haka ya hana ta yin aure tana bukata ne ta sa ta sai dai ka rinka kawo mashi kuɗi tana karatu wallahi yarinyar sai ta kamu da cuta ashe cutan ajali ne shikenan sai ta sa aje a kirawo wannan malamin shine malamin ya je malam Ali Adam Al-Tiyubi mai littafin sharhin sahih Muslim al-Bahr al-Muhit at-Tajjaj malamin yace ina zaune ga yarinya a kwance a gadon asibiti sai yace a kira tace a kira ubanta aka kira uban shi ma ya tsaya a wajen musa abin da kace sai ta ce jama'a duk wanda yake nan wajen ya daga hannu zan yi addu'a kowa ya ce amin sai kowa ya daga hannu kowa ya ce amin ta ce ya Allah ina roƙonka yadda uban nan nawa ya hana ni jin daɗin aure a duniyan nan gashi zan mutu Allah ka haramta mishi shiga aljanna wallahi tana faɗin haka ko sai mala'ika mutuwa ya zara ranta ku duba irin wannan al'amari jama'a duk wanda ya ji malam malam ya ce mana duk wanda aka ba labarin a ranar a wajen wallahi sai da kowa ya fashe da kuka to bayan an fito wajen ne malami yake cewa wai kai ne kai wa yarinyar nan ne shine sai ba malamin labarin abin da ya mata ba akwai iyaye irin wannan suma tsakani da Allah sun yi wa kansu adalci sun kyauta wa kansu shi yasa ai dazu ne magana cewa in an bugi jaki fa to a fa bujitai akwai waɗanda suna shiga haƙƙin ƴaƴansu ba tare da kuma sun cancanci haka ba Allah ya kiyaye amma abin da yafi komai muhimmanci shine kai fa ka haifi yarinyar nan ka san irin tarbiyyar da kai mata to ai ya kamata ka fi kowa sanin menene ya kamata gare ta da haka in ta kawo wanda kai ka san ya cancanta to ka ka ba su daman su yi aure in kana da halin da zaka taimaka mishi ka taimaka mishi ya zama wani abu a rayuwa har ya mutu zai ga girmanka ya ce siriki na ni shi ya saman min kaza ya yi min kaza ya yi min kaza ya yi min kaza ya yi min kaza akwai waɗanda suke irin wannan dan ba kai ka haife shi ba baya nuna ba za ka ci moriyar shi ba mutane nawa ne suke cin ƴaƴan wasu ƴaƴan da ba su suka haifa ba akwai su da yawa so mutane su daina tunanin cewa a'a mu fa dai ƴaƴan mu kawai a'a akwai kila wani albarka yana nan zai same ka sanadiyan wanda ka taimakawa ƙarshenta idan ya zama wani abu a rayuwar shi duk 'ya'yan gidanka shi zai dawo ya rike su kaga me kan rasa so mu dai fatan Allah madaukakin sarki ya kawo mana nagari abin da ya kamata mu rinka yin fata ke Allah ka sa mu dace na'am to jama'a kamar yadda muka ambata ba mu so mu tsawaita ba dan naga ango yanzu yana ta hararan mu ya kwata ina wata jama'a an gane yau so za mu saurara nan insha Allah sai a mai sallah daga bisani sai mai fatan alkhairi mu roki Allah madaukakin sarki ya ƙara kaddara saduwar mu nayi nayi matukar farin ciki gaskiya samun kaina a wannan waje a yau da kuma waɗannan fusaku masu albarka ubangiji Allah ya haɗa mu da waɗannan fusaku a gidan aljanna a ranar gobe alkiyama Allah ya gafarta mana zunubanmu kuma ya gafarta mana kurakuranmu za mu saurara nan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله آمين آمين إن شاء الله آمين آمين إن شاء
bai zo الله da gurba to sakamakon hakan ne ba kan ya kuɗi